أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka a yau muna yammacin ranar juma'a uku ga watan ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shine 19 ko 19 ga watan biyu 20 ga watan biyu watan fabriye shekara 2026 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamakatar da aiki da abin da muke ji da fahimta shi yadda ya dace da aiki da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da zan mu ji ya amfanar da mu na kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko tuntuɓa harshe ya kare mu daga yin shi kuma yan Allah ya kaddara ma abu a cikin sheshare shi ga kirazan mai insha Allah idan ban manta ba muna cikin wannan sura suratu rahman wadda ta amsa ɗaya daga cikin sunayen ubangiji a jiya kenan in Allah ya yarda mun tsaya zan mu tashi aya ta goma sha hudu idan ban manta ba darasin jiya a gulgushe shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da mu girman darajar shi Allah subhanahu wata'ala ya tunatar da mu wasu ni'imomi da ya mana daga cikin ni'imomi Allah subhanahu wata'ala ya tunatar da mu guraban wasu daga cikin ni'imomi da ya mana subhanahu wata'ala daga ƙarshe Allah yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban wai da wasu ni'imomi ne ya ku mutane da aljanne daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa sai Allah ya ce mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da faɗa mana ni'imomin da ya mana a kan mu gaba ɗai aljannu da mutane bisifa ama. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da mu da menene aka halicci me aka halicci babanmu annabi Adam. Sai a faɗa ma isinin halittarka shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khalaqal insan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci mutum daga taɓo wanda ya bushe wanda yake kamar kaskon ƙarau wanda in ka ƙwanƙwara shi zai dinga ƙara wa khalaqal jana min marijin min nar sannan Allah subhanahu wataala shi ya halicci eh, wato uban aljannu iblis kenan daga halshen wuta sai Allah subhanahu wataala ya ce da wani ni'imomin ubangijin ku ne ku mutane da aljannu kuke ƙaryatawa ya ce wane ne ubangijin nan ubangijin mahudar rana biyu da mafaɗarta ya ce da wani ni'imomi ne na Ubangijin ku kuke karyatawa ku mutane da aljannu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa marajal bahrain yaltaqiyan shine ya gudanar da wato koguna guda biyu wanda a zahiri kana ganin suna haduwa a tsakanin su bainahuma barzakhul la yabghiyan a tsakanin su akwai wani shamaki tsakanin kogunan nan wanda yake hana su su shiga cikin juna ba su haduwa da juna sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah ya ci gaba da cewa yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan a cikin wannan kogunan ne tsakanin su guda biyu Allah yake fitar da lu'lu'u da murjani ya ci gaba da cewa sannan da wani ni'imomi ne wato na ubangijin ku ku mutane da aljannu kuke karyatawa ya ce walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam yan wato Allah subhanahu wata'ala shine yake zartar da gudu ko kuma tafiyar manya-manyan jirage na ruwa da suke tafiya a cikin ruwa kamar manya-manyan duwatsu sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadiban da wani ni'imomi ne na ubangijin kuku mutane da aljannu ke karetawa anan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce khalaqal insana min salsalin kalfakhar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci dan Adam idan aka ce al-insan anan ana nufin babanmu annabi Adam shi ya halicci babanmu annabi Adam da tabo in ka ɗauki tabo misali wanda aka ɗauko laka ƙasa aka jikata Allah subhanahu wata'ala ya jikata ya kyautata jikawata sannan ya kyautata bushewata tabo ne wanda aka dama shi cikin hikimar Allah kuma sai aka kyautata bushewar shi to a wannan tabo din shine aka halicci annabi da Adam kal fakhar idan aka ce fakhar sai ka ce kamar kaskon karau kamar me ake ce mashi abun randa haka in ka kwankwara yana ƙara karau karau din nan an gane ko to da yake da wannan yanayin taban nan da shi aka halicce mu shine islin halittar dan Adam an gane ko sannan halittar mu ta biyu ita ce kuma aka halicce mu da me da mani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kenan kaga ga harkon halittar mutum shine annabi adam alaihi salam shine Allah subhanahu wataala ya halicce shi ba uwa ba uba mun gane ko Allah ya halicce shi daga tabo din nan ya halicce shi ba uwa ba uba hikima Allah subhanahu wataala sai ya hudda daga cikin shi daga haƙarƙarin shi ya hudda mashi matar shi wadda ita ce Hauwa, ita ce malamai suka ce ita kuma sai aka halicce ta mi ba uwa amma ga ga uba ta hanyar namiji da aka halicce ta sannan sai aka yi misali na uku na annabi wa annabi Isa alaihi salam wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi ba uba an gane ko kenan duk wani misali da kake ganin na halitta Allah subhanahu wataala ya kwatanta mana shi a cikin halittar mu wanda a tsarin halitta zaka gani cewa tsarin yadda yake tahiya halitta yanzu akwai wanda ya isa ya zo ya ce shi kenan shi ko matar da zata zo ta ce ita gata ta aihu babu wannan babu uba Allah ya kwatanta mana misali ya wuce an wuce akan ɗabi'an mu sai Allah ya nuna mu ɗabi'an mu zai kasance gashi sai an yi menene sai an samu maniyi na namiji da mace sannan ake samun ɗa ake samun karuwa wancan kuma Allah ya riga ya nuna mana shi alama an gane ko yace qala kadhalika qala rabbuk huwa alayya hayyun an gane ko wal naj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna dan ya kasance aya ce ga mutane kenan kaga siffan halitta kenan isnin halittar mu ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu da shi sannan ka sani wannan halittar da Allah ya halicce mu daga turbaya din nan Allah ya halicce mu ne saboda kambama mu da ɗaukaka mu da girmama mu akan sauran halittu saboda ka gani in ka lura ina ne mazayar rizq ta ina ne ta ƙasa ake ba mu arzikinmu ta ƙasa ake hudo mana arzikinmu don a nuna mu girman ƙasa da kan bamawarta sai aka halicce mu daga wannan balbara haka bayan an ida halittar mu daga an ida halittar babanmu daga wannan ita ƙasar nan sai aka sa sauran halittu gaba ɗaya an gane ko su yi ma annabi adam sujada na daga na daga iblis da mala'iku an gane ko Allah subhanahu wataala sai ya sa su yi su yi sujada.
Wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa.
Na'am. Allah subhanahu wataala ya ce ka tuna lokacin da Allah ya ce ma mala'iku ni zan sanya mamayina akan ƙasa. Suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' can haɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa izkunna lil mala'ikati wa izkunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam ai isjudu lillahi an qiblati Adam ku yi sujada ku ku gaida annabi Adam ko kuma malamai suka ce a ku yi sujada ga Allah ta kibla ku ɗauki annabi Adam shine kibla a wasu malamai suka ce a ku gaida shi saboda su shari'a shari'a su ba a ɗora musu wannan ba ala'ayin dan girmamawa ne Allah subhanahu wataala ya sa a mashi sujada to ka gani tun daga halittar mu Allah ya kambama mu ya ɗaukaka mu tun daga wurin babanmu har zuwa har zuwa gare mu ولقد كرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالى كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين الله سبحانه وتعالى يتي حقيقة مو مكا جرمما مو مكا كمبما دا آدم مكا كرما شي an gane ko kenan kaga Allah shine ya kambama mu a sauran halittu zaka ganin cewa hatta da mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya hore masu su yi mana hidima ya hore mana mala'iku da yawa da su mana hidima akwai mala'iku masu kare mu masu kare jikinmu ala sabil mital inda zaka lura yanzu mutum ya mutu ka je ka yadda shi can zuwa gobe mi zaka isko kan shi kwari duk sun hayo mashi babu kariyar nan amma a samu wani mahaukaci ya kwanta ya sha wani abu ya kwana biyu eske kwarin nan sun hayo mashi har yanzu akwai kariyar nan da Allah subhanahu wataala ya kaddara akan mu to ka duba ka gani a ƙarƙashin wannan shine malamai suke cewa ka duba ka gani a duka halittun Allah subhanahu wataala ba wanda ya kamba ma kamar dan adam shi yasa kuskure ne ga wanda suke cewa annabi Muhammad ba mutum bane ba an gane ko saboda in ka hudda shi daga mutum ba halittar da zaka kai shi wanda ka bashi girman da ya dace da shi ina zaka kai shi halittar dai in ka ɗaga shi daga duka abokan halitta mutum ne Allah ya karrama iya karramawa kai kuma ka san baka kai shi ba kanwa mahalicci mun gane ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin jinsin mutane an turo mana manzo daga cikin mu cikin mu mu mutane amma ba ɗaya ba yake da mu wannan kenan kaɗan daga cikin kenan karramawa da Allah subhanahu wata'ala ya mana kenan shine farkon halittar mu wa khalaqal jana min marijin min nar Allah subhanahu ta'ala bayan ya halicci da shi mutum shi kuma sai ya kwata mana da menene aka halicci dan adam da aka halicci aljani an halicci aljani shi kuma daga halshe halshen wuta in wuta tana ci ka san halshen nan na sama ka san mabda'u shar misali kaga ai wuta ba alkhairi bane ba daga nan fifi fifikon ma akan su an gane ko daga wancan harshen na wuta Allah subhanahu wata'ala ya halici ya halici na wato banujan shine iblis daga nan aka halice shi shi yasa zaka gani cewa iblis ya kasance wastakbara wa kana min alkafirin sai yayi tsauri ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala da aka ce yayi sujada na'am sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne ku mutane da aljanni cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa kaga a faɗa ma source din halitta ka ni'ima ce aka faɗa ma da mi aka yi mi aka halicce ka aka faɗa ma ba a halicce ka ba misali wallahi masala ala da Allah ya ga dama da bai halicce ka ba da kazamta misali da kazamta misali a ce sai wani ya zub da kazamtar shi aka halicce ka da shi in ka ɗauki misali daga cikin halittu ba akwai halittun da ake halittar su da kazamta ba yanzu tsutsotsi da me aka halice su tsutsotsi misali yanzu in ka aje wasu daga cikin tsutsotsi in ka aje wani kazamta ka rihe ka kwana biyu mi zaka isko kaga an halice su daga mi ka san Allah qadirun ya halice ka daga irin wannan kazamtai sai ya halice ka daga ƙasa wadda take ita tsabtatatta ce an gane ko hatta da kai karan kanka tana tsabtace ka ƙasai a lokacin da kana da in kana cikin bakka da arwalla kana buƙatar kai ibada ga Allah subhanahu wataala ka rasa ruwa me kake nufa fatayamma musa'idan tayyiban ƙasa tsarkakakka ce kuma tana tsarkakewa sai aka halicce ka da ita kaga wannan ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya mana shi yasa Allah subhanahu wataala yake tambaya da wasu ni'imomi ne cikin ni'imomin ubangiji ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa ya ci gaba da ce mana mi rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain Allah subhanahu wataala shine ubangijin mahudan rana guda biyu da mafadan rana guda biyu anan mahudan rana da nawa ne na'am biyu to ai akwai kuma inda Allah subhanahu wataala ya ce rabbul mashriq wal maghribi رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ubangijin mahudan rana guda da kuma ubangijin mafaɗar rana an gane ko guda ɗaya la ilaha illahu wa shi kaɗai yake kuma akwai inda Allah ya ce rabbul mashariq wal magharibi رب المشارق والمغارب لا fala uqsim bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadirun فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون can kuma على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون nan kuma Allah ya ce ubangijin mahudan rana da mufadansu to wannan ne wanne Na- rabbul mashriqi wal maghribi da aka ce ɗaya ɗin nan mahudan rana mu a nan ka gani mahudan rana ina ne gabas ga ta nan kuma mahaɗata ina yamma umum mahudan rana gabas mahaɗata yamma wannan haka ne mun fahimta ko a nan da cikin suratul rahman da Allah subhanahu wata'ala ya ce rabbul mashriqaini wal maghribain ko shine ubangijin mahudan rana guda biyu to shine mahudan rana a lokacin da take bullowa lokacin sanyi da lokacin zahi mahaɗatta lokacin sanyi da lokacin zahi mun gane ai yanzu in ka duba misali a lokacin sanyi wuni wuni gajere ne haka ne ko kenan mahudatta kusa yake da mahaɗatta kusa yake mun fahimta a lokacin zahi kuma ya yake yana da tsawo yanzu ka gani yanzu misali duk da yanzu sanyi ne muke ko zahi ga munan dai tsaka-tsaka to zaka gani yanzu alfijir karhe nawa yake fitowa ko kuma ranar makaran kanta karhe nawa take fitowa sai ta kai shidda da wani abu haka ne ko sannan kuma ta hada amma akwai lokacin da a dizinafiyar ma rana ba ta hada ba kaga lokaci ya yi mi ya karu ya sha kuma ta huto kamun kamun lokacin da ta huto yanzu kenan wannan mahudan ne guda biyu lokacin sanyi da lokacin zahi mun gane wannan ko shi kuma fala uqsim bi rabbil mashariqi wal magharibi mahududdukan rana da mahaɗaɗɗukanta an gane ko inda za ta huto da yawa kenan ko da inda za ta faɗa da yawa malamai suka ce ai rana kullum ba nan ba za ta huto yau za ka ganta nan gobe ta sha kuɗo jibi ta sha kuɗo kamar a kullum inda rana za ta fito gobe ba ta nan za ta fito ba ƙohohi ne gare ta na bullowa in ta huto haka ta je ta hada sai ta yi avance ta hada ta sha kudu ta hada ta sha kudu ta hada to wannan mahudan ranar da mafadarta kenan na farko kaga da aka hudu da daya kawai ana nihin gabas da yamma da aka hudu da biyu lokacin zafi da lokacin sanyi wasu malamai kuma su ce lokacin rani da lokacin damuna na'am shi ma kaga yana da bambanci da wannan dinnan shi kuma wannan mafudata da yawa da mahaɗata da yawa shine wannan lokutan na kullun sai ta huto ta wuri kaza na kullun sai ta huto da wuri kaza mun gane ko wallahu ta'ala alam na'am kenan ubangiji nan da ya ce maka wanda ya halicce kuɗin nan shi ya halicci mutum isilin mutum da wannan taɓo ko ya halicci aljani da menene da harshen wuta sai ya ce wane kamar ka tambaya wani ubangiji shi ne ya ce ma rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain yake faɗa ma ya tunatar da mu wane ne shi wannan ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadriban haka ne ko ya ce da wasu ni'imomi ne ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa na'am Allah ya ce marjal bahraini yaltaqiyan Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kwararo ya gudano da wannan wato Bahrain manya-manyan tekun nan guda biyu wanda a zahiri zaka gansu kamar suna haduwa da juna bainahuma barzakhun a tsakaninsu akwai wani shamaki la yabghiyan bai bari wani ya takure ya shiga cikin wani wannan Bahrain yaltaqiyan zaka ga cewa teku ne guda biyu Allah subhanahu wataala yace huwa allazi marasa al-bahrayni hadha azmun furatun wa hadha minhu al-ujaj minhun ujaj Allah subhanahu wa ta'ala shine ya gudanar da manyan manyan tekuna guda biyu wannan in ka sha shi zaka ji ruwa ne mai dadi normal in ka sha kuma wannan ruwa ne mai gishiri an gane ko ga su a tare suke zaka gansu ina ji suna yawo yanzu haka a rezo sai ana ganin su ko zaka ga ruwa ne gashi nan normal da kuma ruwa na teku kasan shi ruwan teku ruwa ne mai gishiri sosai kuma sannan wannan ruwan na teku daga gare shi ne ake samun iska oxygen pure tatacce an gane ko shi kuma wannan ruwa na wannan na mai daɗi daga gare shi ne Allah subhanahu wata'ala in ya kwararar da shi itace za a samu tsirrai da itace da ƙanana da manya-manya mun gane ko to wannan ruwayen Allah subhanahu wata'ala sai ya gama su kaga ruwa da ruwa ne ba a ce ba menene kishiyoyin juna an gane ko hikimar Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da kishiyoyin juna ne ba su haduwa haka ne ko misali ruwa da wuta sai dai ɗaya ya bar wannan ɗaya amma daga cikin hikimar Allah sai da ya nuna mana inda menene ruwa da wuta suke ci a tare Allah ya ce wal baharul masjo da wannan teku wanda yake kama da wuta teku ne amma wuta na ci a tsakiyar shi an gane ko to nan kuma ruwa ne a silfinka a hankalinka kaga ruwa da ruwa za su cakudu to Allah subhanahu wata'ala shi ya gudanar da su don su kasance mana aya wannan ruwayen guda biyu ba su haduwa an gane ko kowane kuma yana gudu kai a idaninka sai kaga wannan ya shigo kotan wannan a abainahu ma barzakhun la yaghyan akwai wani shamaki tsakanin su ba wanda ya isa ya hau daya ya shige cikin daya ya cakude cikin daya an gane ko yanzu misali ka ɗauki misali in ka ɗauko ruwa misali ka ɗauko ruwa wannan ka zuba mai manda ka ɗauko ruwa sample ka kawo kai a wannan misalin ka mara teku ai kaga in ka girgiza zaka samu melan omogen ko saka zaka samu melan omogen ya haɗu shi kenan to su wannan ba su haɗuwa ba su haɗuwa haka Allah subhanahu wataala ya sa tsarin na ya sa shamaki tsakanin su ba su haɗuwa suka zamanto kaman kishiyoyin juna an gane ko zaka ga wannan cikin manya-manyan ayoyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya ashe mana a ƙasa wanda zan mu gani ko su sun isa mu imani da su akwai ayoyi da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya ashe mana sun ishe mu mu gani mu yi imani da Allah subhanahu wata'ala mu koma ga Allah subhanahu wata'ala daga cikin wa'annan kenan Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban daga wani ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa kaga Allah da ya mun magana ya mana bayani sai ya tambaye mu wane ni'imomi ne na Ubangiji muke karetawa yana tunatar da mu ni'imomin da ya mana yana tunatar da mu to wai akwai ni'imomin da muke karetawa kaga sai mu bada amsar da aljannu suka bada cikin darasin jiya ko ai wallahi babu ni'imar da muke karetawa da kamar da Ubangiji muna godiya falakal hamdu ya Allah wannan ke ga sai Allah ya ci gaba da ce mana yakhruju minhu al-lu'lu'u wal marjan daga cikin wannan wannan tekun nan guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake fitar da lu'ulu'u, mun san lu'ulu'u ko? Diyaman ko? Allah yake fitar da lu'ulu'u wal marjan marjan shine ake ce ma murjani da Hausa me sunan shi da Faransai wasu malamai sun ce lu'ulu'u ne ƙanana wasu malamai suka ce wani nau'i ne na lu'ulu'u kuma shi jajjaja ne ba shi bane kristal din nan ko ne shi ne ko shi ne kristal ko wala mirjani kristal ka san mun zama wasu irin mutane hausa ta mutu tashi amma an wadi da da yare kowa ya sani so Allah mana gafara da murjani murjani sunan shi yanzu nan duk da yawa kaga in mun ce murjani da Hausa murjani ake ce mai da yawa hankalin shi nesa zai je amma da an ce kristal kowa ya san ina yake za a lalabo shi da gudu insha Allah duk da ba a gan shi ba amma an san menene Allah mana gafara lu'lu'u Allah subhanahu wataala daga cikin wannan wato Allah yake fiddo mana lu'ulu'u da murjani sannan kuma Allah subhanahu wataala daga cikin teku yana huddo mana eh, wato nama na kihaye da wasu nama na cikin teku haka zalika kuma Allah yake huddo mana hilya kayan ado wanda muke sanyawa kala-kala daga cikin teku kaga shi lu'ulu ana samun shi can tsatsake kasan teku shine cewa wannan wani sha'iri yake cewa ya husul bahra man talaba al-ali din mai neman lu'ulu'u dole sai ya je can kasan kasan teku akwai wata ruwaya wato ta ibn abbas da ya kawo cewa ana samun teku ana samun lu'ulu'u ne a duk lokacin da aka ci gaba katar ruwan sama ya zo ya tsagu cikin teku ya zo ya taɓa wannan ya ake ce mashi na'am ya taɓa kokiya shi na wannan escargot na can ƙasar ruwa irin wancan escargot na can ƙasar ruwa in ya taɓa kokiya shi ɗin nashi to aka yi sa'a ruwa ya zo ta kai taɓa shi akan shi ne ake samun lu'ulu in yana can ƙasa an gane ko to almuhim Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya san inda yake aje mana arzikin mu kuma da yanda ya aje mana shi an gane ko Allah subhanahu wata'ala yana aje arziki inda ya ga dama lokacin da ya ga dama ta hanyar da ya ga dama Allah ya ce a cikin wannan tekun ne yake fidda mana lu'ulu'u da mirjani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadriban Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da tambayar mu wai da wasu ni'imomi ne ya ku mutane da aljanni na ubangiji ku kuke karyatawa kaga ba wani ni'imar ubangiji da muke karyatawa i wallahi mun yi imani kuma mun gode maka ya Allah subhanahu wata'ala na'am Allah ya ce na'am Allah ya ce walahul jawaril munsha'ati fil bahri kal a'lam aw walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam Allah subhanahu wata'ala daga cikin hikimar shi shi ya yassare mana wannan gudu da manya-manyan wato e, jiragen ruwa suke yi a saman ruwa suke yawo manya-manya kai ka ce wasu gima-kiman duwatsu ne in ka gani jirgin ruwa ya ɗauko kaya ya ɗauko mai ake ce mashi ya ɗauko abinci ya ɗauko wannan motoci kaza kaza kaza ya taho da su kai ka ce wasu manya-manyan menene duwatsu ne suke yawo a cikin ruwan nan wata hikimar ubangiji subhanahu wata'ala kai yanzu baka iya ɗaukan ɗan ƙaramin dutse ka aje shi yayi tahiya cikin ruwa haka ne ko sai Allah kuma ya hore mana in kana so ka ɗauko abin da ya limka dutsen nan so lalaga shi tumkiya ka ɗora shi kan jirgin ruwa yayi tahiya wane ne ya hore wannan in ya ga dama ya zai sai ya nitsar da shi an gane ko ya ba mu daman mu je transport daga nan zuwa nan daga wannan gari zuwa gari mu nemo abincinmu mu kawo abubuwan bukatar mu mu kawo abubuwan hawan mu saman jirgin ruwa shine Allah subhanahu wataala ya hore wannan jirgin ruwan nan in ka yi ma Allah gatse kuma ya san me zai maka an gane ko kamar misali wanda aka yi Titanic Titanic ai an ce gatse suka yi ko suka ce wannan jirgin ruwan ba ta yadda za a iya samu shock duk wani ba su an mashi na shock duk wani menene ma'anar shi ma titanic na ba ya samu matsala ba ko ba abin da zai iya wannan din shi taba shi ka duba gatse ga gatse yi ma Allah gatse subhanahu wataala ai wallahi duk wanda ya ma Allah gatse sai Allah ya nuna mishi wane ma'anan ma titanic din kana shi wai a ba abin da zai same shi kenan amma da demarage din shi yayi tahiya da yawa shi ne bai sha ba titanic a bai ma yi gemare ba ese ne haula wala quwwata illa billah kaga Allah subhanahu wata'ala ko ina sai ya nuna mana aya ko a cikin kanmu ko ina sai Allah ya nuna mana aya a dai maraj kai dan adam kana ganin me ake ce mashi kai ka kai ka kai Allah sai ya nuna ma ba kowa bane ba kai shi yasa can daga cikin wasiyar Luqman shi mun karanto ta wala tamshi fil ardi marha kakkai tahiya kan ƙasa kana kwaboro kana jin kai kai kai kai ina ka kai mi ka kai mabukaci ne kai a wurin Allah Allah subhanahu wataala in ya ga dama wallahi saburo sai ya turo ma ya hallaka ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika ba wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi kadai Allah subhanahu wataala Allah sai ya iya hallaka ka da komi ne ne, an gane ko? Kakkama Allah gatse, ka kaskantar da kanka kai bawa, ka koma ga Allah, ka nuna la haula laka wala quwwata illa billah, baka da tsimi, baka da dubara sai abin da Allah ya yi da kai. In kana son zaman lahiya, ka koma ga Allah subhanahu wataala, ka yawaita karanta la haula wala quwwata illa billah. An gane ko? Ka dubi misalin eh, Annabi Yunus zannun lokacin da ya shiga cikin hallaka ko ya shiga Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan kihi ya haɗe shi faltaqama hulhutu wa huwa mulim فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى يتي بعدين ya kasance cikin masu yawan tasbihi ba yawan tasbihi ya dinga ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya koma ga Allah subhanahu wata'ala yana cikin duhu duhu duhu duhu duhu na teku duhu na cikin kihi ga duhu na dare yana cikin duhu kawai ya dinga tasbihi ya dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya koma ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa ko yanzu matsala ta same ka kamar da zuciyar kaura Allah kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai dai sai Allah ya tsirar da shi sai kihin nan ya ji kamar ana hura mai wuta ya zo ya amayar da shi bakin teku ka gani koma ga Allah subhanahu wataala ka dubi misalin annabi Ibrahim alaihi salam da aka yi menene aka yi majaujawa za a wurga shi cikin menene wuta me yace mala'ika ya zo ya ce mi kake so ya ce a Allah ya san da halina mala'ika ruwa ya zo ya tambaya annabi Ibrahim a sako ruwa a kashe wutai a yi ruwa ya ce a'a Allah ya san da halina mala'ikan iska ya zo a tada iska mala'ikan duwal watsu mala'iku suke tambaya annabi ibrahim ya za a ya ce Allah da za a wurga shi ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil da ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mani madalla ga wanda aka dogara ga shi sai Allah ya ce mi kulna ya naro كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله أكبر فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الله سبحانه وتعالى يتي سيمك تياكي وتنن دسكهورا wanda ba su iya isko wutarwa sai da aka yi majaujawa a wurga shi daga nesa saboda zafinta Allah ya ce ya ki wannan wutar kuni bardan ki zamanto mai sanyi sanyin ma kake sanyi da zaki sa mai mura ki sa mai rishin lahiya wa salaman sanyi na aminci sanyi mai daɗi ka san akwai sanyi mai matsala wanda zai sama rheumatism ko ya sama wani mura ko wani abu makamancin wannan a sai Allah ya ce wa salaman sanyi mai daɗi na aminci sai Allah ya ce ala Ibrahim akan annabi Ibrahim su za su ji zahi za su ji zahin wuta ba su iya isko shi shi kuma gashi can yana nishaɗi sai yake jin shi kama a aljanna saboda mi ya ci hasbiyallahu wa ni'mal wakil saboda haka bawa dan uwa duk matsalar da muka shiga mu san da Allah amman yujibul mutarra idza da'a wa ai Allah shine yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun wai Allah ba shi bane bake amsa ma wanda yake cikin tsanani a lokacin da ya roke shi sannan Allah ya yaye mai wannan ya yaye mashi wannan cutawar da yake ciki sannan Allah ba shi ke sanya kuma mamaya a ban kasa ba a ilahun ma Allah shin wai akwai wani Allah tare da Allah amsa ita ce la ilaha illallah ai wallahi babu wani Allah tare da Allah Allah shi kadai ne shi ki yayi ma tsanani shi ki yayi ma kunci wallahi ƴan uwa ta abinda muka shiga mu koma ga Allah kana komawa ga Allah diyan da kake ciki kawarware ka warware ka warware ka koma kawai ga Allah kuma ka sani wayan Allah ya jarabta ka yana son ya yi mi yana son ya ya gani ka komo gare shi ya gwada imaninka shine Allah أحسب ya ce الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا مهم.
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا sannan وليعلمن ai الكاذبين Allah subhanahu wata'ala yana jarabta mu dan ya ga suwa ne ne suka gaskata suka yi gaskiya a imanin su kuma ya san waye makarya makaryata shi mutane sun yi zaton kawai shikenan sai a kyale su dan sun ce sun yi imani ba a jarabta su ashaddul ashaddul bala al anbiya summa al amsal fal amsal inji rasulullah yace wanda aka fi jarabtawa su ne annabawa sannan kwatamkwaci da kwatamkwaci iya imanin ka iya jarabtawa ka Allah yana jarabta ka dan ya ga menene wai kai haka kai dibin kai kawai kawai lahiya lau wallahi sahaba duwan lahi alaihim da salaf in suka ga sun jima ba a jarabta su ba suka jima ba su yi rishin lahiya ba a shikenan sun sare sai a sake daura danzi an koma masallaci kenan suna tunanin Allah ya yi watsi da kai Allah yana son kai jarabta ka din ya ƙara gar da imanin kai ƙara maka lada ka ci jarrabawa ka roƙi Allah ka koma gare shi ka nuna bakka da kowa sai shi ya yaye ma ya baka wanda ya shi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana jarabta ka ka roƙe shi ya jinkirta mi ya jinkirta amsan ba an rawaito cewa annabi Musa ko alaihi salam ya zo wucewa ga wani mumini ga wani ga wani kafiri suna kamun kihi bakin ruwa sai ya ga kowane lokaci kafirin zai wurga fatsashi sai ya kira sunan gumke shi sai ya kamo shi kuma mumini sai ya wurga ya bismillah shiru kaga menene ake mai ana cikin jarabta shi sai annabi Musa yake tambaya Allah Allah ya ce ina son in dinga jin bawana yana amsa sunana yana kiran sunana shi yasa nake jinkirin bashi sai ya ƙara wurgawa ya ƙara bismillah shi kuma wancan ban ni san jin abin da yake faɗi shi yasa da ya- ya ambata sai a bashi shahawan mutane lahiya ka san in kana son ka rabu da mutum kawai a rabu da shi a bashi ya tai ce ga makawancin kahurin ya tara to kaga muminin nan ba dai imani ya rasu ko azuce shi ba da mi zai ce bari a dan shara ba a gwada Allah mana gafara kal ka bari ruɗuwar duniya ta ruɗar da kai an gane ko fala ya hurar naka taqallubal ladina kafaru fil bilad kar ka bari juye-juyen wanda suka kafirce samun dukiyarsu jin daɗin su a cikin garuruwa kaga an hole an more an ba su jin daɗi ya rudar da kai a'a jin daɗi ne kaɗan aka ba su sun ba ma'awahum jahannam sannan ƙarshe dai jahannama za a kai su Allah mana tsari da gare ta shi ya samu mu ne duk yanda Allah ya da kai alkhairi ne gare ka ka ji daɗi ka amsa kuma an Allah ya baka dukiya ita ma jarabawa ce balbar ma dukiya ta yi talauci zama jarabtawa eh dukiya ta yi talauci zama jarabtawa eh a ba eh ba eh haka ne إنما أموالكم وأولادكم فتنة نعم.
والله عنده أجر عظيم kaga dai cewa dukiyarku da 'ya'yanku ai wallahi fitina ne gare ku Allah shi ke da sakewa mai girma inda zaka gane hadisi ya zo cewa akwai wasu bayan Allah guda biyu abokai ne a duniya an gane ko da mai kuɗi da talaka a lahira talakan nan har yamance da shekaru malala gashin tumkiya yana aljanna sai can ya ga mai kudin ya shigo ya ce wani lahiya sai yanzu ya ce wallahi sai yanzu da kyal muka sha amma dai da kyal muka sha ya yi da kyal aka kama mu ko ya ce wallahi sai yanzu da kyal muka sha ya ce dukiya ta ce sai da aka mana binciken ta taro daga ina na samo shi ina na sa shi shi kuma wancan yana ta aljanna ya shanta ki yana can ya amince kawai da aka zo lissahin shi ‘yan ɗan abin da Allah ya bashi daman dai bakin kan cila ne an gane ko da kyal an samo shi dai ta hanyar halak an yi tsuha an yi dako an samo kuma aka cida an gane ko kawai sai aka samu aka wuce shafshaf cikin ikon Allah amma shi ya ce taro hadisi ya tabbata annabi cewa ya hatta da dukiyarka sai an tambaye ka daga ina ka samo ta ina ka nasa ta sai an yi ta taro-taro kaga ai me ake ce mashi dukiya kuma ta zama fitina kam ta zama fitina an yi jinkiri mutane har sun mance da suna aljanna to amma kuma an Allah subhanahu wata'ala ya jarabta ka da dukiya jarabta da dukiya ta yi jarabta da talauci wahala wallahi in Allah ya jarabta ka da dukiya sai ka yi kokari kuma ka ci jarabta wannan ta yaya ka kasance kai ne su Uthman su Abdurrahman bin Auf an ba su dukiya iya dukiya amma ya suka yi dukiyarsu duka tana cikin musulunci Allah ya ce man zalladhi yuqridu Allah من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون wane ne zai ba Allah ramce ramce mai kyau Allah zai lullumka mashi wai yanzu ka ɗauki walillahi masalul a'la walillahi masalul a'la yanzu muna nan muna nan cikin wannan din nan masallacin nan sai mu ga president ya shigo da gardukwar ɗin shi misali president de la republic ya ce da Allah a samu wani ya ramta mini milfran da gaugawa bai ce zai rama maka ba akwai wanda zai noke akwai wanda wai zai noke misali Allah ya ce ka bashi ramce walillahi masalul ala Allah kai dai ka san ramcen ha da zaka bashi sai kuma yi ma alkawari zai lullumka maka wannan zai lullumka maka wannan ramcen da ka bashi shi wa ya baka daman kuɗin kuma sai ya nemi ramce daga gare ka ka bashi ka ba wani ka ciyar fi sabilillahi ka kula da مثل masallaci الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة Mm.
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة na'am والله يضاعف لمن يشاء Ko- والله على كل شيء قدير Allah ya ce kwatankwacin wanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi kamar kwatankwacin kwaya ce kwaya grain guda wanda ka shibka sai ya fi doma da tish guda bakwai an gane ko in ka shibka grain guda ya fi doma tish bakwai zangarniya guda bakwai a cikin kowace zangarniya akwai kwaya nawa a akwai kwaya mi'a ɗari wannan kwaya ɗari kaga ka shimka kwaya ɗaya ka samu nawa kusan ɗari bakwai sannan Allah yana lullum kama wanda ya ga dama ya kai dubunne dubunne dubunne shi wannan ke ga kaga infaki kuma kamar yadda muka faɗi ne da yawa daga cikin mu an ana infaki muna jiran wane da wane wallahi ba haka bane ba kowa ya saki kowa ya bada Allah mana gafara mu dawo karatu kan mu yi nisa Allah subhanahu wataala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban an gane ko da wasu ni'imomi ne na ubangiji kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu sai Allah ya ce mu كل من عليها فان mm.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام na'am.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض Mm.
كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake kan ban ƙasa mai karewa ne duk wanda yake samanta hallakakke ne mai karewa ne khalas wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sannan fuskar ubangijinka ma'abocin girma da karamta shi kadai ne wanzanze shi kadai zai tsaya yana mai wanzuwa an gane ko Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne na ubangijinku ku mutane da aljannu kuke karyatawa sannan ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an duk wanda yake cikin sammai da ƙasai yana tambaya Allah yana roƙon Allah a kowane lokaci shi kuma Allah yana cikin wani sha'ani akwai wani sha'ani da yake ciki da wani ni'imomi ne eh, kuke karyatawa ku mutane da aljannu Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake saman ƙasan nan duk wanda yake ciki na daga mutum da aljannu da dabbobi da ƙwari da kowa komi tsuntsaye fan mai ƙarewa ne an gane ko babu kowa sai kowa ya mutu kowa ya kare kowa ya halaka كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa an gane ko hatta da mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa shi ma an ce kawo ranka kake a wata ruwaya ya ce da ya san mutuwa hadda take da zafi ka duba fa zafi gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mauti la sakharat tana da hagagi amma wai duk da haka shine ake hudda ran mumini wan nashtati nashta kamar za a fiddo menene gashi daga cikin dungule amma zafi gare ta zafi gare ta ina ga wanda ake fisgarta na kafirai akhruju anfusakum mala'iku suna bugun su suna cewa ku fiddo rayukanku da kanku an gane ko wannan kenan wurin mutuwa akwai tashin hankali yan uwa mu sani kuma wato wannan aye ko da muƙaddara babu ayar da ta zo ta ce mana zan mu mutu wallahi hankali ingantacce aqalun salim ya san cewa akwai mutuwa eh mana kai yanzu muƙaddara ba a taba kai rarrata ba ba zaka mutu kai shikenan ka yarda ganin duniya ka zo tsaron duniya kai ka zo ai ko ba a mutu ba a gidanku an mutu a unguwarku in ba a mutu ba a unguwarku kana gani an mutu a garinku kana gani dai bare lokacin da zayin da ake masha Allah Allah sa mu je a sa'a Allah sa mu je a sa'a to wannan ya isa ya ishe ka wannan ka dawo ka karkato ka komo ga Allah subhanahu wataala wannan ayoyi Allah yana tsoratar da mu ne da su dan mu dawo mu komo ga Allah subhanahu wataala mu san cewa rayuwar ta mu kararra ce an gane ko rayuwar tamu mai karewa ce in ba mu kimtsa ta ba muka dawo muka shigo alƙiblar mu yaushe zan mu yi sannan mutuwa ba ta zo mana sai bartatan akwai wanda ta taba ce mai shirya ga nan zuwa ha gani babu akwai wani ruwaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo mashi lokacin da annabi sai rasu ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ga mala'ikan mutuwa na abuwa ya sta'adinuka yana neman izinin ka ya shigo ya ɗoki ranka annabi bai taɓa tambaya izinin wani ba sai kai shin a mashi izini ya shigo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a mashi izini sallallahu alaihi wasallam shi shi kaɗai aka mala'ikan mutuwa ya roƙi izinin shi yana neman izini ya shigo e kuma shi ma don yana da ɗan gatan Allah ne, shalilan Allah Muhammadun Rasulullah. Aka ba shi zaɓi ya ce, bal ila rafiqil ala ya shirya a doke shi, amma wallahi dukan mai yanzu da za a ce, Allah mana gafara, furola gato Allah mana gafara. To ya kamata mu kimsa kanmu, mu shirya, mu shirya, kun fi duniya ka annaka garib, au abiri sabilin, ka kasance a duniya kamar kai bako ne ko kuma mai wuce hanya kakka sauke kayanka kawai kullum kai a shirye kake mu tsaya a shirye ita mutuwa ba sai an ce mana ba tana tahi tana dokan mu wannan sha'ir yake cewa law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya walakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa yabqa al-ma'asi wa dhunubu kama hiya da dai duniya zata wanzar da mutanen cikin ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan yana na a raye kuma yana wanzanze bar dai cewa tana karewa ni'imomin duniya suna karewa amma zunubai ma'asi da zunubai saban Allah da zunubai da muka yi suna nan inda ba mu tuba ba muka wanka an gane ko shine Allah ya ce mana kullu nafsin kullu man alaiha fan duk wani mai rai duk wani wanda yake karta mai karewa ne sannan fuskar ubangijinka zatin ubangijinka shi kadai yake wanzuwa shi ne ma'abucin girma da menene karamci can kuma Allah subhanahu wata'ala yake cima yake cima na kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da ka sani yi mai hallaka ne mai karewa sai Allah subhanahu wata'ala shi bai ba abin da karewa ya riski Allah subhanahu wata'ala a'a shi Allah subhanahu wata'ala yana nan har abada wanzaje ne an gane ko ka sani Allah subhanahu wata'ala ba wai mutuwa ba ko gengedi bai ya kama shi bare barci la ta'khuzuhu sinatun wala nawm gengedi ma baya kama Allah bare barci bare ha ayi butun karewa ga Allah subhanahu wataala kalla babu karewa ga Allah subhanahu wataala shi kadai ne Allah subhanahu wataala zai tsaya yana wanzaje an gane ko Allah subhanahu wataala kenan yana nan wanzance sai Allah ya ce mana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa kaga wannan tsoratar da mu akan mu koma ga Allah mu sani karewa zan mu yi mutuwa zan mu yi wannan ma ni'ima ce an gane ko da Allah ya ga dama sai ya bar mu kawai a bar mu babu tsoratarwa da wuta babu kwadaitarwa da aljanna kuma kawai a haɗa mana mu yi bauta in ba sai mun je can mu ga resulta kaga ai ni'ima ce Allah ya mana ya ga damu ba sai ya tsoratar da mu ba ba sai ya kwadaitar da mu da aljanna ba kuma ya dora mana ibadai haka ne ko wanda bai yi ba kuma Allah ya kama shi dan ganin daman shi amma sai Allah cikin ni'imar shi ya faɗa mana gashi ku shirya kaza kaza kaza kaza an gane ko ni'ima ne sai Allah yake mana tambaya wai akwai ni'imar da muke karyatawa na Allah subhanahu wataala kalla babu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana, Yas'alhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'an, duk wani abu da ka sani, na sammai da kasai, na mutane da mala'iku, da wane ne da dabbobi suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Roƙo ba sai ka furta ba, lisanul hal, akwai abin da ake ce mai lisanul hal yana nunawa kai menene mabukaci ne ga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Allah subhanahu wata'ala yana nuna ma ikon tumbatsa shi shi kadai ne wadatacce ya wadatu bai bukata a wurin kowa amma kowa yana bukata a wurin Allah subhanahu wata'ala an gane ko kowa da komi yana bukata yanzu ka ɗauki misali yan two petit example misali yanzu na Allah subhanahu wata'ala sai ya rike ma hutsari hutsari a barka hutsari kadai ya kake gani ai akwai matsala kai kwana uku ba kai hutsari ba aje a yi a yi a sa sun iri na ta ƙi shiga in ya ga dama ya aika a yi haka cikin ganin damar shi ne kaga sai ya barka kake abin da kaga dama ka je ka biya bukatar ka lokacin da kaga dama ka tashi lokacin da kaga dama ka huta lokacin da kaga dama Allah subhanahu wataala dukan mu muna bukata wurin shi shi kadai ne gani huwal gani bai bukata wurin kowa an gane ko Allah subhanahu wataala hatta da abincin da zaka ci sai ya baka dama ya wuce in bai baka dama ba ya isa ya wuce bai wucewa ko da an dura shi ka ko amaye shi baya ma amfani ba a ciki baya ma amfani a jiki ba haka ne ko duk abin da ka gani ka samu Allah ne ya ga dama saboda kai bukata kan zuwa wurin Allah subhanahu wataala shi kuma baya bukata a wurin kowa sannan ka sani a cikin kamar yadda ya zo a cikin hadisul qudsi an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa me ake ce mashi innakum lan tablughu durri fatadurruni ku ba ku isa ba ku cutar da ni ba ku kai matsayin ku cutar da ni ba ya ku balle ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba ku isa ba dai ku yi amfanar da ni bare ku amfanar da ni inna ma hiya a'malukum ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyaha ayyukan nan da kuke yi ba ƙara Allah ba suke yi ba rage shi ba suke ayyukan ku ne Allah ya ce kuke yi sannan Allah zai cika muku ita wai mutum da aljani mu da muke kaurace ma ibada Allah in ma muka ce muka ƙaurace ban mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala Allah yana da masu bauta mai a wata ruwaya kullum kullum za a samu mala'ika dubu saba'in suna kewaye ɗakin can baitin na can sama na seti saman ka'aba kuma in sun tafi ba su ƙara dawowa abada gobe su ne ina suke zuwa Allahu alam an wuce da su kuma wasu su zo kullum kullum kullum Allah subhanahu wata'ala ya wadatu da mu bauta mashi Allah yake faɗi mana cikin hadisul qudsi cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma da zalika fi milki shay'a a ce mutanen mu da gaba ɗaya duka mutanen duniya da aljannu gaba ɗaya aljannun duniya da mutanen gaba ɗaya da aljannun duka na duniya ha gaba ɗaya a neme mu gaba ɗaya a ɗauki zuciyar wanda ya yi kowa imani a cikin mai tsoron Allah. Annabi Muhammad misali ko shi ne tabbas. A sanya ma kowa zuciya irin ta Annabi Muhammad da mutane da aljannu gaba ɗaya duniya ya kake ganin za a yi bauta a duniya ya kake ganin za a gushi zunubi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan abin da za a yi ba abin da zai ƙara a cikin mulki na ba abin da zai ƙara ku yi bautar ba abin da za ta ƙara kawai aikin ku ne ake aji muku Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa a hadisul qudsi wannan mutanen da wannan aljannun tun daga na harkon mutane tun daga na harkon aljannu zuwa ƙarshen mutane zuwa ƙarshen aljannu a tattaro su gaba ɗaya a ba su zuciyar fashirarre ƙarshen ɗan iska a duniya iblis ne ko a ɗora ma kowa a ce zuce zuce iblis ce ya kake ganin su ne la haula wala quwwata illa billah Allah ya ce to ayi hakan ba abin da zai rage daga mulki na Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin hadisin mu haɗu gaba ɗaya ha'ilau dukanmu mu zo a tattara mu a cikin wuri guda mu roƙi Allah kowa ya roƙi abin da yake so Allah ya ba kowa abin da yake so Allah ya ce ba abin da zai rage a cikin mulkin shi sai kamar ka ɗauki allura ka nasa ta cikin teku ka huddo ta mi rage daga tekun nan tekun ya san an hudda wani abu bai sani ba kai yanzu ka san in kana son ka fahimci komi ɗora da kwalwarka yanzu a zo a ce ma malam wale daga nan zuwa vent ka tare da zuwa gobawar haka duk abin da ka roƙa an baka garanti ina shi daya daga cikin ba ma yi barci ba wallahi eh ba ma yi barci ba roƙo kawai kuma Allah da kaza kuma da kaza to dukkan mu zo kowa ya irin wannan roƙon nashi kowa da mutanen da aljanu tun daga na farko har na ƙarshe kowa ya zamna wuri guda yayi an gane ko Allah kuma ya ba kowa abin da yake so wannan abin bai tasiri wurin Allah kuma wannan wai ka sani roƙon wannan bai wannan bai shagaltar da Allah da wannan shi yasa Allah ya ce kullu yawmin huwa fi sha'an kowane lokaci kowane lokaci Allah yana cikin sha'anin shi yana cikin rayarwa yana cikin matarwa yana cikin talautarwa yana cikin arzitawa yana cikin Allah ba abin da yake kauda shi daga wani a kowane lokaci kowace yar akwai abin da Allah yake yi kun ba abin da zai kauda da shi bare ka ce wani ya shagaltar da Allah daga wani a'a kowane an gane ko an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kullu yawmin huwa fi sha'an me sha'anan Allah subhanahu wataala yace yaghfir dhanban wa yafrij karban wa yarfa'u aha qauman shine kuma wa yada akharu shine ya karkare zanubai yayi yayi menene ya girmama wasu mutane ya karkare bakin ciki ya raunatar da wasu Allah kowane lokaci akwai program ɗin da yake yi na rayuwa na cikin sha'anin al'umma na cikin sha'anin duniya ba abin da ke shagaltar da shi daga wani an gane ko kenan kan mahmutin ya yi murhe da aka ce aka ce wani buzu ko Allah mana gafara ya zo raƙun mai shi sun ɓaci yake ta'adda Allah raƙun ma ya shigo masallaci Allah a ga raƙun nan a ga raƙun nan sai wani ya zo a funo kusa da shi a funo wani bahaushe eh yake shi ma yake da Allah a ba mu jikka goma a ba ni jikka goma ya hudu jikka goma ya ce amshi ka karba mashi hankali bi Allah mana gafara Allah kare mu kullu yawmin huwa fi sha'an Allah ba abin da yake kautar da shi daga wannan sha'anin shi ya dora wannan ya dora wannan kowane lokaci sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku ya ku mutane da aljannu kuke karetawa lokaci yayi dan ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe muna cikin masu rai da lafiya da ikon yin karatun sai mu tashi aya ta 31 sanafuru lakum ayyuha saqalan insha Allah fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu Allah kuma ya sanar da mu abin da yake shine daidai Allah subhanahu wataala ya kara mana arziki a cikin dukiyar mu da cikin ayyukan mu wanda muke neman sana'a a cikin mu Allah ba su sana'a masu neman aure daga cikin mu Allah auratar da su Allah subhanahu wataala wanda jarin su suke neman ƙarin shari Allah ƙara mana wanda Allah subhanahu wa ta'ala muke cikin kunci ko bashi Allah ka warware mana ka mana gafarar zunubanmu ka gafarta mu uwayenmu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin wa qad hawaijna wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واعتق رقابنا واجعلنا من اتقاء ليالي شهر رمضان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته